أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu a makura inda muka kwana wanda muna na a cikin wannan sura ta suratul safati wanda kuma a mun kwana jiya a waɗannan ayoyi waɗanda alalbai ta shiga da su a yanzu wato shi daga aya ta 113 a nan muka kwana wanda waɗannan ayoyin maimaita su ne aka yi an karanta su a jiya to amma ba a samu dama fassara su ba sai lokaci yayi wanda Allah madauki sarki yake mana bayani akan kissar annabi Musa da shi da shi annabi Haruna wanda a jiya mun ji irin yadda abubuwan suka faru da kuma lokacin da Allah madauki sarki ya bashi annabi Musa wannan manzanci zuwa ga Fir'auna sannan kuma har ya nemi cewa yana so Allah ya haɗa shi tare da ɗan uwan shi annabi Haruna din wanda a lokacin shi annabi haruna yana can gida ne zaune shi kuma ga annabi musa yana can cikin halin tafiya sai amma shi har annabi haruna shi a babba don shi a ga annabi musa su tafiya annabi musa ne to shine sai Allah ya ce to an haɗa ku da an ba ku kuma ku je wanda karshe shi annabi musa yake cewa to ya ubangiji inni akhafu an yaqtuluni ina jin tsoron waɗannan mutanen suna kar su kashe ni saboda kasancewar yana ganin ah, ya musu laifi to shi ne Allah ya ce ai inna ni ma'akuma al-mawara don ka aje a yi duk abin da za a yi ina tare da ku kuma ina jin duk abin da yake gudana babu wani abu wanda zai kasancewa to ƙarshe kuma abin da ya faru kenan wanda alayhi musa ya zo kuma ya zo da ainihin ah, wannan sako zuwa ga annabi ga zuwa ga shi fir'auna din duk da irin wannan matsayi na fada ta fir'auna da akwai da girmanta wanda a kasancewar tana da matsayi babba wanda duk wani mutum bai sai ga wani abu wanda zai saba ma ita wannan fada ta fir'auna ba amma kuma sai ga dai Musa ga fir'auna yana cewa shi Allah ne shi to da ya kai yana da awa cewa shi Allah ne shi a shi yake bauta ma yana cewa ana rabbukum al'ala shi ne Allah mafi girma domin ana cewa lokacin da a dai Musa ya zo ga cewa Allah ya koshi zuwa gare shi ubangijin tarikai shi ya ɗauko shi to shi ne yake tambaya ne musa wai wa marabul alamina wane ne wannan ubangijin tarikai din nan shi ne yake cewa ai rabbu samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sammai da kasai shi ne wannan ubangijin tarikai din nan ya sami tambaya ta yi karar shi ne rabbukum wa rabbu abaikum ubangijin ku kuma ubangijin uwayen ku na farko to shi ne wanda dai an samu littattuna da tsawo musamman mun kan jata cikin sutu shara'i wanda duk abubuwan da suka gudana suka gudana tsakanin shi har zuwa inda yadda mai shi wato yana ganin shi wato in akwai wani Allah ya tushe babba sai ce ana da hukumar a'ala wa shi ne Allah babba mafi girma kuma can an san ya faɗa cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi yace shi bai san akwai wani Allah ba da shi ba sannan daga baya ce to ko dai akwai wani Allah to shi ne babba to shi ne karshe Allah ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirata wal ula karshe sai Allah ya kama shi sanadiyar wannan magana da ya fara ta farko da ta karshe shine ma alimtu lakum min ilahin gairi da kuma ana rabbukum al-a'la din to shi ne karshe Allah ya halaka da shi wanda a cikin ruwa wanda zai za mu ji a ila wanda ya gudana din wanda shi karshe annabi Musa duka sun yi abin da suka yadda mishi wato yana son sai ya gwada mashi wani dalili wanda ya tabbatar mai da cewa ni Allah ya kusa zuwa gare shi ya ce lalle akwai alama wanda dama jiya mun ce tafiyar da karatun a rubuce ne saboda lokaci can a lokacin da Allah murafi sarki ya fara magana da shi a nai Musa a wurin wancan iccen ya wannan bishiyar din wanda tun nan wajen Allah murafi sarki ya sa shi a nai Musa ya je fadda wannan sandar ya tafi shi wa ma tilka biya ni ka ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'arib ukhra yake cewa menene abin da yake hannunka ya kai annabi Musa aka ce Allah ya tambaye annabi Musa ne hakan domin shi da kai ne ya ƙara tabbatar da bai san abin da aka hannu ne tunda shi Allah ya sa abin da aka hannu shi ne ba sai ya tambaye shi ba amma dai don ya ƙara tabbatarwa da baki ne cewa sanda ce a gare shi don in ya ga wani abu ya faru yanzu gaji tsoro ga sanda ce a gare shi to shi yasa fara amsa da kai da ce iya asaya wannan sanda ta ce atawakkalu alaiha yace ina dogarawa ne da ita wa abushu biha ala gadami kuma ina kakkabo madabobi na abinci saboda can da yawa annabi shu'aibu kiwo tunda mun karanta jihar rubutu din cewa gidan annabi shu'aibu ya zauna a can garin madina wannan zaman da ya a can din dama shi annabi shu'aibu hannu ne sandunan annabawa suke to a lokacin ne sai za aka dauko mai ɗaya daga cikin waɗannan sandunan to sai aka kawo mai aka ce kuma sandan annabi adamu ce wadda ya zo da ita daga aljanna to da shi aka bashi to ita ce da ita wannan kiwon na shekara takwas ko shekara goma a can gidan annabi shu'aibu din kuma wannan kiwon da yayi ya yi shi ne a matsayin in yayi wannan shekara yana kiwon shi annabi shu'aibu zai bashi ɗaya daga cikin ƴaƴan shi domin kamar yadda muka da yake karatun na shi yana da tsawon kwarai don da ma kame su can garin na madayar da sanda yana kan hanya na wannan hijirar da farkon ya ya tsaya wani wuri ya dan sa raya dan huta haka inda ake ban ruwa wurin wata rijiya haka wanda a lokacin da ya zo sai isko ga mutane suna ta ban ruwa a wurin sannan sai ga wasu 'yan mata su kuma suyu gefe su kuma suna da nasu dabbobi su kuma amma sun tare su gefe kowa na ban ruwa amma su kuma suna gefe da ba sai ke tambayar su me yasa ba za su je su ba nasu dabbobin ruwa ba sai suka ce ai abin da dalili saboda maza ne suke yi su kuma gaskiya ba su shiga cikin maza suna gwagwarmaya da suwa sai da sun gama gaba da sannan za su su ba su ba na ruwa a shi yayan ne da mana annabi shuaibu ne su da ne matan bai da ɗan namiji su ne a gare shi to shine sai ya ce to amma kuma ga wata rijiya din ya gani ruhi da duci me yasa ba ba a buɗe ta suka ce eh wannan ne da yake an ruhi ta ne kuma dutsen da aka aje yana da nauyi babba ne sosai wanda ana cewa sai mutum kusan arba'in suka iya ɗauka ce to shine annabi musa sai zo ɗauki shi da mashi annabi musa yana da ƙarfi to ba shi yasa ya bari aka mutu ba ko kan kasar da rijiyar ya bari ya mutu kasar yawa ya makanta je ko don shi ne da saboda haka shi kaɗai zo ɗauke wani dutse a sai ya ba waɗannan dabbobin nasu ruwan suka sha sun karo gida to bayan sun dawo gidan ne ai suka ba baban nasu annabi shu'aibu labari din cewa lalle sun haɗu da wani mutum ne don ya ga sun yi sauran dawowa shi annabi shu'aibu ya ka tambaya su ya kai ya ga sun yi sauran dawowa ba kamar kullum ba sai suka ce ai yau sun haɗu da wani mutum ne ga taimakon da ya musu ga abin da ya musu to shi ne sai har ɗaya daga cikin suka cewa amma dai lalle wannan mutum mutum ne mai aminci mai amana to shi ne sai annabi shafi ya ce to ya haka dai su ce su kira mai shi don ya ɗan saka mashi da wannan abin da ya mashi da na ya ji daɗi kwarai da gaske to shi ne sai aiko ɗaya daga cikin su ɗin waɗannan ɗan matan suka zo wajen kiran ta zo wajen kiran annabi musa ɗin da ta zo ta faɗa mai babanta yana kiran shi to shi kuma saboda shi don allah ya yi haya fara tunanin cewa shi kai da zan abin da yadda za a biya da shi ba su a biya shi da kaga ne kuma ga shi wani jin yunwa lokacin bai da abinci amma duk da haka na saboda ido Allah an ce ana kira da kaga in ba annabi Musa bane ya kasa dai yawa sai wace ya gasa masauki ko to sai wace ya gasa masauki amma shi duk da haka ba shi abun kallon shi ba sai yana kallon wai gurin yake gar a ce za a biya shi abin da yayi tunda shi Allah ne to karshe ne taso ya biyo ta sun ka zo ta kawo shi inda baban nata to nan da take ce ma baban nata lallai wannan mutum mutum ne mai amana kuma mutum ne mai karfi ya kamata ma ka ɗauke shi ya zanki baka kiwo sai ɗarka biya ne ma to shi ne a yi ce mata to lalle gaskiya da in ce mutum ne mai ƙarfi ke tabbatar tun da dai ya ɗauki dutse na wutar arba'in ga ko gari haka nan ne to amma dai magana ta amana ai wannan kaga ba a iya ganewa tun da bako ne ba sani ba ta ce a'a ai abin da ya sa lokacin da ta kira shi tana tafiya ta shigo gaba suna tafiya to sai iska yana iska yana kaɗawa haka sai yana dan yaye zanen ta haka wani bi har auren ta yana bayyana shi ko gani haka sai ce ta dawo baya ne ita ko dan ta san yana da amana in ba da haka nan ba eh to shine karshe sai annabi shi bai yarda aka bashi kiyo din yace to zai bashi kiyo ya mai na shekara takwas ko shekara goma in yayi zai auren mai zai auren mai da ɗaya daga cikin waɗanda ya nashi to shine dalilin kuma ya zo yawan shekaru wanda wasu na cewa shekara takwas ne wasu na cewa goma yi a ƙarshe ne bayan ya cika waɗannan shekaru ne to sai annabi shu'aib ya sallame shi zai dawo gida kenan a wannan lokacin to sanda zai dawo ne bisa hanya ne wannan abu ya faru wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi din yake tambaya ta mene da gano ka ya faɗi wannan sanda ka gare shi wanda an ce kuma ita wannan sanda tana da abubuwa da yawa wanda yake amfani da ita ana cewa inda yana buƙatar wani abu daga cikin ƴaƴan itatuwa haka tun ya kawa ta haka kasa sai ta yi rahoto irin kalacin da ya bukata shi kenan sai ɗiba da ɗaya yanzu shi yasa aka ce shi yasa ce wa laifi ha ba a rewa ukura yana da waɗansu bukatun da gare ta daban-daban bayan ya ce yana dogara ta kuma yana kakkaɓo ma dabbobi na abinci da ita sannan yana kiwo kenan ba sannan kuma ake cewa inda zai zo wajen rijiya yana bukatar ruwa sai ya zama kuma ba guga tun yin sura ita wannan sanar tashi ko mai sun yi jin sanda za ta kara kawai sai ta kai can ne zai rika tsotsa ruwan nashi nan ka sanda suka zuwa shi ne tsotsa wannan shi ne kuma lokacin da yana kiwo shi ma a daji idan irin irin kwari irin kura da kora abu da irin dabbobi na masu tawa to in sun zo ita sandar da kanta ita take tashi ta kore su tana da abubuwa da yawa cikin ta wannan sanda ta tashi shi za ce wale fi hama arewa kura yana da bukatu daban-daban gare ta wanda yake yi ita to shi wannan sanda din ya zo a nan wurin sai Allah maɗauki sarki ya ce mai to abinda za a yi yanzu kai annabi Musa wannan sanda din ka jefar da ita to shi ne zai jefar da ita wanda ya jefar da wannan sanda sai gashi take ta zamo wani irin babban maciji sannan aka ce macijin idanun macijin haka yadda ka san kamar wuta ma ka tashi ga idanun nashi babba ne ba karami ba wanda aka ce hakan tana faruwa sai aka ga shi wannan maciji nan take a nai musa gashi tsaye ya tsorata saboda ganin irin bai taba ganin sanda ta zama maciji ba kuma macijin gashi ga kuma wanda bai taba ganin iri ne ba ne kuma har yanzu saboda girman shi sannan kuma sai ga yagga macijin da yanzu yana haɗe duwatsuna haka yana jin suna faɗa cikin shi yadda ka san kamar ka ɗauki manyan duwatsuna ka jefa cikin rijiya haka ko in za su faɗa ƙasa ai za ka ji rukunin su ko rukunin to haka yake ce tana haɗuwa su itatuwa da kusa gari ta nan da kuma duwatsu na haka to kaga ai dole tsoro sai ba dai musa bane ba ai to na anai musa sai juya zai gudu Allah ce ya Allah ta khaf la ya khafu ladayhi al-mursalin ai manzali ba mutun tsoro jina saboda ka dawo mana to a lokacin da ya tsaya sannan Allah ke ce bashi to kai ji tsoro ya rika abu shi ya sake rika ta sai ta dawo kuma sandarta to shine dama abin da yasa Allah ta nan wata ki ba ta kara komai ba dama abin da yasa Allah ya mai wannan kucin aka ce da ba cire ne aka yi bashi saboda in ba mai haka nan ba an kabari sai ya zo wajen fir'auna an ka ce zai wanda ya zama ciji to shi ma tare za a gudu da shi su fir'auna ko ya wato amma tun da mai cire ne yanzu kaga ya riga ya ga abin da ka faruwa kaga yanzu ba matsala ko an zo sai da su tsoron ta ba shi ban da shi ya to da ma cire ne wani shi wanda ke sarki ya bashi a nan hakan ta faru sannan karshe kuma ya nemi Allah ya ce to ya sanya hannun shi aka ce a cikin hamatar shi ko kuma a cikin aljihun shi to kuma sai ga hannun shi ma canza ya zamo da fari wanda ba taba gari ba shi bai jin ciwo gari shi kamar kyandur haka misali ya kaga hannu zama haka nan sai ciwo ya ko amma shi bai shafi komi yana haske haka ne to shine to Allah ce to waje wajen fir'auna din a to nan ne ya roki cewa yana yana son Allah ya hada shi da shi da dan uwan nashi annabi Harun ne wanda ka ji kuma aka ce yana yin magana magana ce ba ta fita haka sosai saboda irin abin da ya faru a lokacin fir'auna sanda yana can bayan an kawo shi wajen yayi ya fara wayo wanda a lokacin shi fir'auna aka ce ya zo yana mashi wasa ne to sai annabi Musa ya kama gemin fir'auna haka ga sai ya ja to sai ya ji ciwo sosai da gaske tun yana yaro da baya yana da ƙarin shi annabi Musa to sai ya ji shi wannan nau'a da jiya a ce an ya koko da yaron nan ne wai wanda aka ce za a tunda makanta shi da ajiya yawwa cewa za a haifai wani yaron da zai zama sanadiyar halaka ce da tafiya muke sai ce an ya kai zama yaron da yana gada a kashe shi ba ta ce har ku ya za a kashe yaro wanda wanda bai iya bambanta maka tsakanin dabino da garwa sun wuta za ka ce ka kashe shi don abin da ya maka ya ce duk da haka dai bai yadda ba sai an gwada alhaif a ɗauko mai garwa sun wuta a aji da kuma dabino ya gani ba zai ɗauka sannan zai yadda to shi ne aka kawo mai hakan aka ce ya je ya ɗauki ɓangaren da biyu to sai Allah turu mala'ika sai sa ya ɗauki gura shi da wuta sai ya jima cikin bakin shi to an kace shi ya ɗan taɓa ya shi sai ya zama yana ɗanyen guriya guriya wajen magana haka magana ce ba ta fita a bincin shi sosai irin haka to nan ne yake wannan addu'a rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yabka ko da yake addu'a cewa Allah ya yalwata kirji ne wajen duk abin da zai faɗa ya faɗi ta yadda za a fahimci shi a gane shi sannan kuma ya sauƙaƙe mashi al'amari ne wajen tafiyar da al'amarin nashi ba tare da yawon har kwarai ba sannan kuma wannan harshen nashi da yake Allah ya walwale mashi shiya don zancen shi da ya faɗa a gane shi a bance shi da kyau to shi sai wannan addu'a ne sannan kuma yake addu'ar yake cewa Allah ya sanya mashi waje alli wazirin min ahli haruna akhi usjud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuruka kaseera innaka kunta bina basira yake cewa Allah ya haɗa shi da shi da annabi Haruna wanda za su yi wannan aiki tare sannan kuma a domin ya karfe shi da shi din to shi ne Allah ce kar uti ta su laka ya Musa an baka abin da ke so da shi gidan Allah kuma aka ce daidai wannan lokacin sai Allah ya yaye shi annabi Haruna yana cikin gidan zanne shi ma kawai yanzu tun da ya zama annabi kawai shi kina sai yanzu yana can daga can gidan yana ganin inda annabi Musa ke kuma yana ji abin da aka yi yanzu shi ma na wajen to wannan sannan ya shigo suka zo da shi fir'auna bayan sun shiga yake faɗa mashi cewa to Allah ya aiko shi wanda yake ce ba dai Musa to amma kai annabi Musa ta ya za kai kai butunci yake ce min alam rabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinina wa fa'alta fa'altaka allati fa'alta wa anta min al-kafirin yace shin wai ba mu muka ne ka nan ne yayin da muke ba ka san tun da muka dace ko cewa gidan annabi Musa ya tashi da da doka ya gidan fir'auna ya tashi tun daga shayar da shi nono har bayan ga moya ya tashi da kawo shi gida da komi to shi ne yake cewa ba mu kai ne gaba wani abin da ya so ya gwada mai yana son ya gwada mai cewa wani in ma har wani zai yi karambanin da zai cewa yana da Allah ai shi ne Musa bai kamata ce ka ba tun da shi shi ya rage shi Allah ne yake yi mana shi ne alamun da daga bina waje wala bi tafina yace karshe wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta sai da ka aikata aika aikan nan taka wai wannan kafirin da ya mara ya mutu din shi ne ya nufi wasu da ka aikata wannan aikin naka na barna wa an tami da kafiri na cikin kana cikin masu kafirci da mutunci wanda ba daga cewa musa kafiri to shi ne to shi ne sai fira annabi musa ya bashi amsa yake cewa wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abbata bani isra'ila yace to kai wace irin ni'ima zaka mane gori gare ta kai da kabila ta ta bani isra'ila gaba ɗaya ka mai da su bayi duk aiki na wahala da kaskanci shi kuke sanya su saboda ka wani irin gori don kayan mutum guda daga cikinsu wani abu na alheri saura dukkan cutar da su ba duk sauran kabilan gaba ɗaya zuwa samu kabila mai mutum dubbai da yawa sai a ce mutum guda ɗaya an kama wani abu alheri wurin duk an cuta mu sauran to shi ne ka cewa wace irin gore kake da shi nan da gare ne bayan ni kaɗai ne haɗin wani abu ne sauran dukkan cuce su to sannan ne da abubuwan da suka faru yake ci ma annabi musa to sai ya wada mashi menene ayar da ya zo da ita ya ce idan ne ya zo da aya to shi ne nan ne annabi musa ya fara jefa da wannan sanar tashi din sai ta zama wani macijin an ce fada ta fir'auna babban fada ce mai girman gaske wani lokacin da macijin ya buɗe bakin shi an ce kusan tsakanin lagos ne na ƙasa da na sama fadar gaba ɗaya misali tsawon fadar za ta iya shiga ciki kaga kaga mutum yana shiga ciki da gudu ke da kudu hayaya yawa ba to to shi ne to karshe to a wannan lokacin da shi fir'auna ya razana din ya tsorata wanda ya tashi shi ma da kai da sai da ya gudu to wannan shi ne aka ji Allah ke faɗa cewa lokacin da shi ya yi wannan din to sai ga shi fir'auna tashi ya gudu wanda ya juya ma da baya yake ci mashi to yanzu tun da dai ya fahimci ashe dai da ya gari ya sai ya yi shekaru bayanan ashe wurin koyon sihiri ya tafi eh zai ce wato ashe sihiri da ta wurin koyon shekaru da ya yi bayanan shi yasa ashe abu ya faru ya faru tun da ya shekara goma ka gaba yana ko to shi ne yake cewa haka wannan shekarun goma da kayo a shi ke nan koyon sihiri ka tafi sai shi to inda haka ne yanzu za mu haɗa maka kai ma ɗin sihiri wanda za ku kokara ta da kai da suwa don a gane wanda a jabu cikin ku wanda a ƙarshe to shi ne aka shirya wannan rana aka ce kuma yau zinati wa an yi shar nasu duhan suna da wata rana da suka yi idi a cikinta to shi ne sai aka sanya wannan haɗuwar tare da annabi musa da yansu a wannan ranar sai da aka ce ba don su abin da suka na shawara yadda jama'a ta kuta ya shawarce su mai kuke gani ya kamata a yi da shi annabi musa suka ce ai abin da ya kamata kawai ka aika cikin birane a aika garuruwa gaba ɗaya duk inda wani ƙwararren ɗan masirci yake a so da shi ya duk an ka tara su gaba ɗaya dubbai ma an ka tara mutane matsafa ne sannan an ka yi firamare election ko aka tace aka gane waɗanda a manya sai da an ka zaɓe mata gari cikinsu an ka tace waɗanda za a fita waɗanda su ne ƙwararri din wasu sauran an ka ɗebe su kuma waɗanda an manyan su ne kawai za su haɗu da shi din sai aka so aka yi wannan zauna ba na musa suka zo da duk abubuwan su na tsafe-tsafe su da komai a na musa shi kuma yanzu kawai daga shi sun sai sana ta yadda ya sa wai tuwa ita aka zo suka zauna a lokacin da suka yi wannan zaunawa to shi ne sai suka ce mai to yanzu wane ne wanda zai fara jefa abin da yake da shi sai ce a bismillah kawai al'umma mulkuna ku jefa wanda ku jefa kawai shi to shi ne suka suka fara jefa sandunan da an gare su aka ce da igiyoyi haka sai suna zama macizai haka ga da an jefa sai aka kawai macizai na tayawo macizai ga sunan da yawa ta ko'ina a lokacin annabi musa sai da shi ma ya ɗan so ya tsoro ne a wurin saboda ganin irin yawan macizan kuma an jefa da sanda ko igiya ta zama maciji kaga ai abun ci ba akwai masu tsoro gare to amma sai Allah ce mai a ko alama kai ma ka jefa ta ka sanda ne to shi ne bizan shafala ma alqaw qala musa ma ji'tu bihi sahiru inna allaha sayyiduhu inna allaha la yusrifu amal al-mufsidin ai abinda kuka je suka zo da shi ai sihiri ne kuka zo da shi ya kuma shi ko Allah ba zai ba da nasara ga tasiri ba wala yuflihu sahiru haythu ata ai bai sa matsafi duk inda zo ai bai samu nasara ba to shi ne karshe sai je kwana sanda tashi to kuma sai ta canya waɗannan macizan nasu da suka jefa gaba ɗaya to lokacin da suka faɗi duka suka yi sujada suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka ce sun imani da Allah na ubangijin talikai to shi ne aka ce suka ce a ubangijin musa da haruna wai saboda shi fir'auna ka san mutumin banza ne yana iya cewa sun yi imani da Allah da wani talikai yana iya juya ya ce shi suka ne sai suka ce rabbi musa wa ubangijin musa da annabi haruna amma yawa kai azana shi kai azana shi karfi ne to shi yasa suka ce rabbi musa wa haruna to shine kawai yana ganin haka nan sai ce ina wannan kawai wani makici ne kuka shirya kurum wayan makici ne aka shirya bayan ce wayan kuma shi ya tara su ba shi don sai da jinga an kai da su ba don ce mai sun kai to wai yanzu inna da nada ajaran in kunna na hula galibi ne yanzu muka samu nasara da rinjaye to muna da ladar da za a bamu sai ce innakum idan lamina mukarrabin ai ku an na kusa gare shi haka yace in sun kace nasara ba su ne manyan na kusa gare magana ma ai wani makami ai an gama to kuma ƙarshe suka ga abin da ya ƙarfi shi suka yi wannan sujada kan gaba ɗaya suka ci sun imani da ubangijin tare kai wanda kuma aka ce a lokacin da ma sai da suka bayyana da wanda ababan nasu amsa ga abin da yake gudana fa duka waɗannan abubuwan da suka jefa duka wanda mace da duniya can zuwa mi ka faruwa to shine sai shi baban nasu sai ce to kuma ita wannan sandar tashi ta koma matsayinta na maciji suka ce ni ya ce to ta ƙara girma ko tana nan take suka ce tana nan wadda take suka ce to kuma akwai inda wani wuce ya tudu da kwari hakan ga kasar an wani abu ya ce wani abu ciki ne ko a dole ciki ya taso ko shi akwai inda aka ga su da kwari gare ta suka ce tana nan yadda take ba wani canji gare ta to shi ne ce ba su riba ne ba to shi zama suka yi imanin gaba ɗaya ne to shi ne ƙarshe ne aka ce waɗanda abubuwa a nan fir'awa da ya ce wannan rumma kici ne aka shirya mai kaza kaza da sauran abubuwa ne to aka ci gaba da abubuwa ne haka har ƙarshe Allah ba ne Musa dama na cewa ya fita ya bar garin na Misira wanda zai fita aka ce ga lokacin da zai fita akwai annabi yusuf kamar shi yana tafi kusan jiya mun faɗi dalilin zuwa su annabi Musa da dalilin zuwa a Yesu nan gare mun faɗi shi a jiya to kabarin annabi Yusuf yana nan to kuma dama ya taɓa yin wasiya yace duk sanda banu Isra'ila za su barin garin Misra kar su bar gawar shi annabi Musa annabi Yusuf su tare ita to shine annabi Musa kuma gashi za su fita amma kuma bai san inda kabarin annabi Yusuf da yake ba balle ko a je a tone shi da ajin da shi ya to aka ce karshe sai wata tsohuwa aka samu ita ta fi inda yake ta ce eh to za ta gwada musu amma da sharafi abin da sharafi shi ne sai yan annabi musa ya yadda zai za ta zama can tare da shi a jannan ya yadda sannan ta gwada mashi kaga wa ya ce shi kira saboda ga ce sai in zai je ce to shi kina an mata ganin ba wata to shi kenan ta zo ta gwada masu gaji tashi to lokacin da suka fita a lokacin da cikin dare ne Allah ba su wani su fita ne aka yi wannan fita da suka hita to shi ne kanin safiya ta waye sai shi fir'auna bayan safiya ta waye kai kuma wani iko na Allah aka ce sai Allah ya kawo masu su wata annoba a cikin daren su su fir'auna din da suka lura na annoba mutane da yawan sun ka mutu kaga da safiya ta waye ai magana da rufe wanda suka mutu aka yi an shagalta da rufe masu mutuwa su annabi Musa da ta kara ta su kuma dama haka hikima ce ta ubangiji musu haka ne to aka zo anai musa sun kai tafiya mai nisa kamin su fir'auna su aha musu anai musa masu gida to kawai sai aka gano lalle su anai musa ba ga kowa da cikin su ba duk jama'a sai ba ga kowa daga cikin banu isra'ila ba to kawai suka ce mazan ya ba da umarni sama da mutum miliyan ɗaya da wani abu shi fir'auna ya fito da su ba wajen biyu anai musa ne ai kaga ba karaman rinjaye ba miliyan ɗaya da dubu ɗari ruwa sama da shi suka zo alayhi musa suka kawo wajen wannan wannan ruwan tekun sunan shi baharul kulzum tekun kulzum sunan shi kenan anan ne alayhi musa suka zo da suka zo suka tsaya ga ruwa ba su shigowa suka tsaya na wannan kuma can ana nan sai gashi su fir'auna su ma sun danno sun taho to nan ne inda su mutane na alayhi musa suke ce mashi to amma kuma ga su fir'auna can kuma nan gaba ga ruwa ya za a yi ya ce ai inna ma'i rabbi sai hadini ina ta da Allah Ubangiji na shi zai sanar da mu ya za a yi to shi ne sai da suka rasu kamar so sanar sai Allah ya bashi umarnin cewa ya sa wannan sandar tashi ya bugi su ruwan tekun da sandar wanda ya sa wannan sandar sai ya bugi ta to shi ne kan Allah ce fan fadaka sai kawai kike ce sai ya zama wannan kike ce da aka yi haka an kamar hanyoyi ne aka yi hanyoyin da aka yi su sai ya zama ruwan sun kasa sandari haka sun ka zama kamar kankara kuma kankara sun ka zama kamar gilas sai sun ka yi hanyoyi guda kusan goma sha biyu haka waɗanda za a yi a wuce amma in kana cikin wata hanya kana ganin wanda a cikin wata hanya ɗin abin da ya sa Allah ya masu wannan saboda kada su ji tsoro su su a dai misali to da kaga mutum shiga cikin waɗannan ruwa sun yi sama haka sun rufe ga cikin duhu sai ka raka kaɗai da ciki yawa kaga sai mutum ya zaka mutuwa ta taho to amma sai zama kowa na ganin ɗan uwansu to shine sai Allah ya masu wannan karshe karshe zaka ga ce ka ɗau da azimi kamar yadda ka san manya mayan duwar suna haka wannan ruwan sun ka san da sun ka zama da to alayhi musa suka shiga bayan sun wuce sannan sai shi firawar suka shigo su suna karuwa wanda da lokacin shi ya so ɗin canza shawara na biyu su su alayhi musa ne duk da yake kamar da na faɗa saboda mara mutum banza ne sai da ɗan yi walganta shi wanda yana karuwa sai da nuna cewa to ashe ko ruwa sun san shi ne ubangiji wasu ya ɗauka shi saboda shi sun kai wannan hanyoyin kaga ne ai saboda shi da aka yi ne ya wasu to shi abin da ya tunane shi saboda girma ne da matsayi ne yasa sun kaba da wannan hanya ne to shi ba haka bane to shine amma da aka sai su dan ki shiga to nan shi da bayan saman wata godiya ne haka lokacin sai shi kuma Allah ya turo malaika Jibrilu ya zo bisa ga wani doki shi kuma sai shi shiga gaba masu wasu da shi sai shiga gaban wannan godiya ta Fir'auna a to shikenan dokin bisa dokin ke da kusanci shi malamin shi ya zo da buɗe shi kuma sai ya shiga gaban dokin da shi ta kawo zai to shi kuma dokin yana gana ganin kawai sai ya bi ta aka tsaya shi kenan amma su ita ita shi dokin yana ganin wannan wanda da shi malamin da shi bisa gare ta amma su fir'aunan ba su ganin shi kuma to shine suka zo aka shiga kawai sai an gaci tafiya to nan bayan an shiga ne duk sun gama shiga gaba ɗaya su annabi su kuma sun gama fita to sannan ne Allah ya ba umar ya ba ruwan umarni na cewa su haɗe gaba ɗaya to shi ne sun haɗe duka shi ne sai an ka harkar da su wa baki daya to shi ne ka jira cewa fana fasna mun fil yami mun ka watsa su can cikin cikin kogin ruwa shi kenan amma ƙarshe shi fir'aun lokacin da zai mutum to sannan da sai ka ce imani amma na raki don an ce abin da yasa Allah bai karbi imanin nashi ba saboda imanin ba na gaskiya bane dan na raki ne saboda ya ga mutuwa inda za a kirtar da shi yadin to daga bayan ya samu marama ci gaba da abubuwa da kafin shi ba sa da ba sai ka ce da cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina yace wa yayi imani da wannan wanda banu isra'ila suka imani da shi ka gane sai ce shi ba na cikin musulmi to shi ne Allah ke ce mashi al'ana yanzu za ka cewa kayan imani bayan canza wa kunta min al-mufsidi da ka zama cikin mabannata kuma ka ce za ka imani wanda aka ce to shi ke na dai karshe saboda imani na shi Allah ya saba da kyau bane kuma ya zo gaskara dama mutuwar ta zo gadan gadan dama kusan wanda ya zo gaskara mutuwar ta taro yanzu yanzu to in ya tuwa da lokaci ba a karɓa tuba ta dama to sai aka ce irin haka da shi Fir'aun ne sannan sai aka cewa al-yawma nuna ji ka bi da duka litakuna liman khalfaka ayatan kuma za mu fitar da cikin ka saman ruwan don ɗaya ka zama aya ga waɗanda za su biyu a baya to sai ya zama saboda su bari isra'ila sun suka ci tunanin cewa wai an ya ko fir'auna ya mutu saboda an san shekarun da ya yi duniya ya daɗe duniya ga irin ta'addancin da yake yi kuma ga girman da yake da shi da komai suna ganin cewa wai an ya yana mutuwa to sai Allah ya tsaye fi kada gawar tashi sama don a tabbata musu da ya mutu to kuma gawar tashi tana na hanyar gidan tarihi a misira shewar da lawa na cikin tafsiri ne ya ce ya zo ya gawa mata firawar da misir da saboda haka sai zama tarihin tarihi a jin to wanda wanda shi ne abinda yake karshen da shi firawar abinda ya faru kenan sannan Allah ya dawo da shi annabi Musa sun ka dawo garin Misira sai ya zama sun ka dawo duk dukiyar su firawar da duk mulkin nasu da komi sai ya dawo hannun su shi kenan zaka wai shi Allah yana gwada ma in dai kana bisa ga gaskiya ne komi rauninka to ka daidai yin hakuri kurum sai dai mu kai hakuri ba amma komi rauninka in dai kai aka gaskiya to shi Allah sai ya taimake ka to kaga abin da ya faru kenan su fir'auna su su anai musa su ake musguna masu saboda su abba su da gatan ciwo sai ga sun kansu ne masu komi wannan karshe kina abin da ya faru ga shi fir'auna wanda anai musa sannan suka ci gaba da tafiyar da wato wannan abin da sadaka da kisa don kuma gaba ɗaya saboda ayoyin ba wasu kisoshin nan ba ba kawo su na cikin wannan surorin ba dukkan mun karanto su a cikin surorin da suka gabata amma amma to shi ne sai na haɗe gaba ɗaya mafi yawanci kuma duk irin waɗannan kisoshin da za ku ji ana kawowa kusan kamar selection ne haɗuwa ne wurare daban-daban wanda malamai suka kawo kamar idan za ka bi irin tafsirin imamu tabari da irin imamu al-qurtubi haka da irin su imamu al-alusi da irin tafsirin ibn kathirin da kuma irin imamu suyuti a cikin abdurul mansur fi tafsir bil ma'thur da kuma irin su tafsirin na rubul ma'ani da kuma na shehu din fi tafsir radiyallahu anhu da kuma irin wannan da muke amfani da su duka dai su ne in ka shiga duk kusa abin da kawo to in ka biyu su cikin wannan gaskiya sun duk zaka isko can din daban-daban sai dai in baka ga wancan abu kaza wuri kaza ba to in ka tai wurin wancan zaka gan shi din amma ba sai mutsa cewa rabi wuri kaza da aka ce kaza din ba amma dai duka a dunkule dai to shine a rubuce kuma ko shi ne to wannan shine Allah yake magana cewa wa laqad mananna ala Musa wa Haruna hakika mun yi baiwa ga annabi Musa da shi da annabi Haruna bin nubuwata shine ta hanyar bashi annabta wanda muka ba shi annabi Musa din da shi da annabi Haruna annabta sannan wa najjaynahuma muka tseratar da su wa qaumahuma da mutanen su bani Isra'ila kenan min al-karim al-azim daga bakin cikin nan mai girma shine isti'madin fir'auna iyahu bautar da su da fir'auna yake yi din an mai da su bayi duk inda wani aiki na wahala da kunci su ake sanyawa irin gidan rijiya ne gidan shadda ne aikin daji duk ayyukan wahala da gaba ɗaya su ake sanyawa to shi yasa Allah ce mun ka tsirtar da su min al-kalbi azim daga wannan bakin ciki wanda yake mai girma sannan Allah ce wa nasarnahu mun taimaki annabi Musa ala da kibdi bisa ga wadannan kibdawa din kabilar ta shi Fir'auna din a fakaruhum al-ghalibina sai suka zama su ne marin jaya sai annabi Musa zama su da rinjaya bisa ga ainihin shi Fir'auna din duk da irin abin da ya gani ya tanada na karfin mulki da kuma karfi na kuɗi sai Allah ce wa atayna humul kitabal mustabin kuma mun ba su littafi wanda yake mai kaiwa matuƙa wajen bayani filla filla ga dukkan wani abu da suke bukata Allah ya bashi littafin at-taura wanda an ce kamar a bashi at-taura amma an bashi takardu ne sofin Musa ko sofin Ibrahima wa Musa to shine wanda na kamar a bashi at-taura kenan sannan daga baya ka bashi littafin at-taura hadu kwalfin haka to wannan shine Allah ya ce mun bashi littafi wanda yake al-mustabin wanda yake mai kaiwa matuƙa wajen bayani na duk wani abu da suke bukata gare shi ne wanda ƙarshe duka wannan dai ba wai Allah mu rufe saki biyu yana karanta mana su wannan da su shi ne kawai dan daidai a ji kawai mutum ya ji cewa eh lalle an yi kafire da an yi kaza an yi kaza ba shi bane ba wani abin da aka so a bari kai yanzu in ka samu dama da ƙarfi kace za ka yi to ka sani an yi waɗanda sun kai kama kai misali yanzu mutum yana gani yana ji da ƙarfin mulki ne zai yi zalunci ga talakawa ne da cutarwa gare su to ya sani an yi waɗanda sun gabace shi su Allah ma sun ka ce makansu gaba ɗaya ko mun karanta lamarin shi ma idan mun karanta kasashe da shi da nabi ma a jiya ne sai muka kushi garja kaga mun yi su an ji shi ma irin yadda suna gudana karshe shi ma da mawrufin duka Allah ya halaka da su baki daya kuma shi Allah ya tashi halakarwa duk jin da kake da shi da jiji da kai da karfi da kake gani kana da shi ya sai ya dauko maka da wani abu wanda ba ma komi ba sai halakar da kai da shi tunda suna mawrufin ma da sauro ne Allah ya halaka da su ba kai kaga mai cewa Allah ne amma sauro ya zama sanadiyar halaka sai kaga ya karanta mu kina to ka gani irin su adawa ai kaga su ma karfi suka ji da shi ko suna cewa man ashaddu minna quwwatan wa yafi mu karfi za mu bara wai za mu barazana da cewa akwai azaba a lahira an tana musu su ganin cewa wai wa yafi su karfi za mu wannan amma kashi mai Allah ce wa amma adun fa ubliku bi rihin sarsarin atiya iska kawai da iska wanda baka iya rayuwa ba sai da shi su kuma da shi an halaka da su to shi yasa shi Allah haka yake kaga nan shi ma sai ga fir'auna ruwa wanda su ma ba iya rayuwa sai da su ko yawa to su ma da shi an halaka da su to kaga shi yasa duka wannan irin masu mulki da suka yin giyan mulki tana iba mutum ya yi abubuwa kala-kala yanzu misali kwanar bin cikin irin wannan giya da ce ko ta ka iya masu kokarin cewa sai an kashe makarantun allo an yi kaza ya kaza duka ga wannan giyan mulki ce ta ka iba su suna ganin kamar su za su iya taka allah su mewa da suka so ba haka ba ne ba ba zai yi ba saboda an yi su fir'auna an yi su na maruzu duka sun yi abin da sun kai da karfin mulkin da komi da shekarun da ƙarfi da lafiya duk ko rabin rabin nasu baka yi ba kai na ka mulki matsan lokaci gare shekara takwas da baki ne a gama ne ko shi kenan shekara takwas an ƙari to shi ko na fira wani shi na shi na kama ka yayi ba ba lokaci da shi sai mutuwa ne tunda shi kana ganin sai dai da mutuwar bari ko to kai ko naka shekara takwas kuma an kayi yawa ne za a yi to wani irin abu ne wannan mutum za a yi wanda na farko bayan bayan ya ɓata da mutane ya cutar da bayan Allah kuma gashi ya ɓata da Allah kuma yau da sunan musulmi kaga yanzu inda wani kafiri ne sai a ce ba a gani da shi ne tunda bai san muhimmancin qur'ani ba ne bai san muhimmancin surar bajiran ba bai san muhimmancin talakawa ba to sai zama wanda an musulmi ne wanda aka gani kamar ya san qur'ani ya san muhimmancin qur'ani to ashe sai gashi ba haka bane ba to kaga irin waɗannan suna cikin hadari kwarai da gaske kuma duk sanda za a yi wannan yaki da Allah to Allah ba sai dai sai dai baka talala kur amma Allah ba zai kyale mutum ba bisa ga irin waɗannan abubuwa da yanzu karatu alqur'ani matsayin shi da girman da yake da shi ya ai kaga wanda alkur'anin nan na farko dai ba yadda za a yi mutum ya samu kur'anin nan sani mai kyau ta hanyar sanin babbaku da kyau in ba irin makarantar allodin ba yana da wahala gaskiya inda islamiyya za ka karanci kur'ani ka sauke shi ka gane shi da kyau ba lalle ba ne ba ka gani saboda nan za a rubuta maka tun daga alif ka san shi ba ka iya shi kana dan karami ka san wanda aka rubuta shi ka iya karanta shi ka gane shi an ba kiwo shi ma haka wawa haka duk irin haka ne to kaga can makarantar islamiyya sai da a maka haddace kullum in ma an yi din in ma ka kuma in kana ya haddace amma mai kokarin ne yau in ba mai kokarin bane kaga mai haddace ko sai da ya dawo ya dan kama dan nan kire can a tsallake can ya rike can haka tsallake tsallake za ka karatu sai haka to saboda haka amma ta wannan bangare ne sanan za a sanar da qur'ani kaga kenan ana ganin cewa za a iya yaki da qur'ani kenan to shi ne to amma dai komi annan inna rabbaka labil mirsadi subhanallahi ta'ala ya kare mu to shi ne nan Allah to shi ne jini waɗannan kisoshin da Allah ke kama don a san watan Allah yana da ikon da zai kama dukkan wanda yake saba mashi kuma komi zalincin mutum din komi ƙarfin nashi haka da sai dai mai talala kamar kana da jakinka ne ka ɗaure shi ka mai dogo talala ko yanzu za ka ga igiya guda uku wuri guda misali ka ga iya ka ɗauke nan ka samu ƙawace ta baya sai ka ɗaure ka sake shi jakin ai ka kaci ta zafi amma in yana ta shi a zai ka kawo sake yake ba sai ya ce can ya ƙule igiyar sannan sai ya ja shi ɗaure ko to haka Allah ya kawo mutum kana ganin gaba kana cikin wadata Allah ya baka kudi ya baka lahiya ga mulkin kwaram shi Allah ya tashi kama ga sai da dakika haka hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lizalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu shi Allah haka yake ko can yana yin jinkiri ne ga zalimi har da duk yadda muke shi shi kuma nan to ba zai iya taba kuciya ba Allah ya kiyaye mu amin shi yasa Allah ya ce sai gashi annabi Musa ya rinjaye su fir'auna din wahada ila amma siratul mustaqim Allah ce ko mun shirye da su ga hanya wata ke madaidaiciya wata rakana alaihima mun ka bar kikkiawan ambato gare su shi annabi Musa da annabi Haruna fil akhirin a cikin mutanen karshe shine sana'an hasanan kikkiawan yabo kenan Allah ce salamun ala Musa wa Harun amincin Allah ya tabbata bisa ga annabi Musa da annabi Haruna inna kazalika najzil muhsinin lalle mu haka nan muke saka ma masu kyautatawa innahu ma hakika annabi Musa da annabi Haruna min ibadina almu'minina suna daga cikin bayin mu mu'minai da kwarai wanda wannan shine kuma da mako ta annabi Musa yayi gurbar kwarai da gaske da su banu Isra'ila da shi shi can farfan a can lokacin sosai da gaske wanda an bashi ayoyi guda tara waɗanda Allah ya ba mu labarin su a cikin alkur'ani wanda zaka ga irin tun daga kuma kowanne daga cikin su sun sha annabi Musa din yayi kamar irin wannan sanda din da aka bashi mai zama maciji da wannan hannun nashi da yake zama yana wannan haske din da kyalli da kuma irin lokacin da Allah ya saukar musu da suke kin imanin nasu ya saukar musu da ruwa sai an kai ruwa ruwan su sun ga ƙasa haka misali ba wai kule mutum suka yi ba a ruwa jan ne haka ga kima da haka amma kuma ko ina da cikin ɗakuna da ina da ina kuma ruwan ba su ɗanyi ba haka Allah ya musu wanda azaba da su imani shi kenan amma kuma da za ka sun ƙin imani saboda ruwan ka gane gashi ba a daina ko abinci to ka sun ka gane sun ta sun misali kamar a ce kamar inda ka zanna misali kamar suna aika ma kusa irin haka in kana zane to na magana samun abinci ba ta ba magana a kwanta a huta kuma tun da ba kwanciya in ka kwanta mai gawa sai to shi ne ne to haka an ka yi amma kuma ƙarshe suka dawo da ne wasu suka ce to abin da za a dai fada ɓada rana ba yanzu ka roƙa mana ubangijin ka sai ya yaye mana kaga wani ubangiji ne ba da ba da su ba kenan da roƙa mai ubangiji ne sai in ya yaye masu za su yi imani ƙarshe kuma Allah a nan wasan roƙi Allah kuma an ka yaye kuma sun ka kin imani kuma Allah ya kawo musu kuma an ka samu kuma an ka ce lokacin kuma sai sun kai shuki-shuki kayayyaki sun kai kyau kuma sai Allah ya zuba musu fara ita kuma an san dai fara ko ba irin wancan din ba ko dai irin wanda wani bita kaɗan zo wanda nan tana ɗana balle wanda dama ko can nan ɗaya musiba an kawo musu ta ɗin an ka kawo musu duk wani abu da sun kanu wacce ta cin shi kuma shi ma dai sun ka roƙi dai Allah dai annabi Musa roƙi ubangiji nashi dai dan an ka yayi za a yi imani annabi Musa kuma yayi addu'a kuma an ka yayi musu ga imani har yanzu har yanzu kuma an ka sabota musu kuma da jini jini haka duk inda mutum ya tashin ruwa da kata sai da sai su zama jini duk abin da za su yi abinci da komi ya zama jini komi jini su ko su annabi Musa amma su kadai ka ganin ruwa lahiya lau kuma su shansu suna da matsayin ruwa har suna neman wani bi cikin banu Isra'ila da ƴan kabila ta annabi Musa sai ƴan kabila Fir'aun su nemi cewa da Allah wai su dan taimaka musu sai su gunda ruwan ga bakin su sai mutum ya tara baki ne a zuwa da kurba sha amma da an zuwa wai sun kuma ga baki da sai su zama jini kuma haka aka yi ta yi to shi ma da suka ce kai a nan musa da roƙe ubangiji ne za a yi imani kaga yan ba nan musa bane shi tun aka yi aka yi ya kasan da ba da kare addu'a na koko yawa to amma nan musa ya roƙi Allah shikenan kuma an ka yayi shikenan kuma kuma aka ƙi imani da hayar sun ka saki cewa to sannan Allah ya saki kawo musu kuma wani abun daban wanda sa kawo musu kwadi irin wannan na kwadi da sai zama a kwadi ko ina kana kwanta kwanta kwadi za su haife ka yan abinci ne duk abin da ka ajiye na tafi komi kwaɗi cikin tukane su ko'ina da ko'ina haka shi malin duka shi malin ƙarshe sun ka cire a yayi da an ka yayi da za su imani ina duk da haka nan dai ba su yi imani din ba haka nan kuma aka kawo wasu abin ga nan wanda aka ce makon kici na an san shi ne yawa masu da suwa da ku da sani ku wani mai san kwanki ce ba amma dai yana na wani ƙwaro ne na sani yana ɗayan ɓana ga gurjiya ko kuke na yawa ga shi din ne to sai an ka zuba shi ma shi ma ya ce masu shi shi ma ta masu haɗu da hayar shi ma dai sun ka ce dai a roƙi dai Allah dai an ka yayi duk dai haka an kai ta yi dai amma ƙashi musu imani ba to shi yasa ƙashi lokaci Allah wani duk halaka da su gaba ɗaya daga wuta to shi ne Allah ya ce da haka annabi Musa watan yana daga cikin da shi da annabi Haruna suna daga cikin bayan mara kare na wa inna ilyasa lamina al-mursalin سلام على آل ياسين نجر المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم
a kamar yadda muka faɗa da mawar cewa kisoshi ne da mana annaba guda bakwai waɗanda Allah zai gaya mana cikin wannan sura duka da su ne ake karanta mana din yanzu kuma annabi Ilyasu kenan wanda annabi Ilyasu wasu suna cewa shi ne ake cewa annabi Idrisu wasu kuma suka ce a annabi Idris daban yake annabi Ilyasu kuma shi ma daban a annabi Ilyasu shi ma yana daga cikin waɗansu mata daga cikin manzannu manzo na ubangiji madaukakin sarki wanda a aiko shi a wani garin da ake cewa Ba'alu Bakka sunan garin da aka aiko shi kenan wanda a lokacin a shi an ce bayan hizkilu ya wuce ne aka yi shi wanda hizkilu mun karanto shi a can cikin surtu yasin mun ji wannan da abin da ya faru gare su ne wanda akwai duka dai malamai da yawa sun ga kawo kamar wadancan malamai da su mawar kudu da faɗa da sun da sauransu akwai ibn ishaqa wani babban malamin da littafi wanda ake cewa limamin tarihi ibn ishaqa shi ake cewa limamin tarihi to ya sauran dai malamai duka sun kawo akan cewa lokacin da aka karbi shi a wata hizkiru din ya wuce to a wannan lokacin da sai Allah ya ko shi annabi Iliyasu din wanda Allah ya ko shi din to shi ne annabi Iliyasu wanda Allah madauki sarki ya aiko shi zuwa ga mutanen nashi wanda su duk dai bani Isra'ila ne duk cikin bani Isra'ila ne amma to shi ne kusan da masu bani Isra'ila annabawan cikin su aka yi yawa sosai da gaske an yi annabawa cikin su kwarai kuma mafi yawanci za ka isko jikin kasar sham din nan duk awa jiki aka yi sayin su shi yasa ka ji kasar sham Allah ke ce mata wadda aka yi ma albarka saboda annabawa aka yi da yawa a cikin ta ne to shine annabi da ya sun Allah madaukakin sarki ya aiko shi ne a cikin su wani kusa irin bayan sun kasance suna aikata ayyuka na banna kwarai da gaske to sai Allah ya aiko shi domin ya jaddada musu hukunci hukunci da littafin nasu na taura ne wanda an ce suna da wani sarki a lokacin shi wannan shi a wannan gargaba a rubarka ne to sarkin kuma ya batar da mutane shi bare da gaske saboda suna aikata bautar gumaka don an ce yana da wani gunki babba gunkin yana da kai kusan kai guda hudu haka aka ce kuma shi dan yana zuwa yana shiga cikin shi sai yana yin magana an gane da an ka zo a wurin yana da masu hidima kusan mutane masu yawan gaske waɗanda aka ji su ne masu yin hidima ɗin ga wannan gunki ɗin to lokacin da suka zo aka aje shi sai ya zama an ajiye waɗannan mutane da yawa masu mashi hidima shi shedan yana shiga ciki yana yin magana a cikin shi to in yayi magana shi ne su kuma sun ɗauka ubangiji ne kamar su magana Allah ne nasu a ga sai sun karɓi kuɗi daga cikin wannan ne to sai zama suka ci gaba da bautar wannan gunki nasu to shi ne sai Allah ya aiko shi wannan annabi ya su zuwa gare su don ya kira su su bar bautar waɗannan gumaka da suke bauta din sannan bayan wannan kuma da farko an ci sanda Allah ya kushe annabi Ilyasun shi sarkin ya yi imani da shi da farko kuma da ba sai ya yarda kawai shi kira suka ce ga kafi shi suka ta kokarin kuma za su kashe annabi Ilyasu din wanda a lokacin ba ne sai ya tashi ya bar gare an ci da farko sai ya ce can za mu kanta kisa annabi Yusuf Yunus na gaba Yunus bin Matta to sai shi ya ta can wajen mahaifiyar ta annabi Yunus sai ta boye shi can inda yake kusan wata ya kai shi da haka a lokacin daga baya kuma sai Allah ya yi sirri na ya fita ya je can wajen ya fita ma'ana dai ya zaga duk inda yake so misali haka to sai fita koma ta yi daji haka ya samu wani kogo na duki wanda can yaka rayuwa ta abincin irin yayan itatuwa da sauran tsire-tsire na ƙasa su da yake amfani su yake ci saboda kan ya zo nan ka su kashe shi to ana nan aka ce lokacin ita kuma tana dan dan taya shi annabi Yunus din amma yana karami yana can nono lokacin to sai wata rana ana nan kuma sai annabi Musa sai ya rasu shi annabi Musa da yawa kada za mu karanta nan sai ya rasu yana karami ne to ita kuma sai ta fita tana bin tana cigiya inda za ta gane shi annabi Ilyasu da inda yake to tana neman inda za ta ganin shi to karshe sai ta yi ta dace sai ta gan shi inda wannan wani dutse din cikin wani kwana kogon ta fara mai ga abin da yake faruwa saboda haka tana son ya roƙa mata Allah ya taya mata da ɗanɗanta to shine ya dawo ya zo inda ɗan da yaron bayan an yayi kwanaki da zuwa ma ya dawo yanzu inda yake to sai yanzu ya salla raka a busa da ya addu'a ya wuce Allah sai Allah ta ce shi annabi wurin su din to shi ne bayan ya girma shi kuma Allah ya koshi kuma to shi annabi wannan Ilyasu din nan yana daga cikin waɗanda su waɗannan mutanen sun ci gaba da abubuwa gare shi da cutarwa na kokarin sai sun kashe shi to to ƙarshe da Allah ya tashi amma ɗauke shi to dama yana da wani yaro wanda suke tare da shi din a lokacin da suka zo shi ne sai da Allah ya tashi ta da suke ci mai kahita aka bisa ta wani wuri inda zai je ka je wuri kaza ne da inda wuri kaza wuri kaza kuma su sai Allah ya gaya mai cewa duk dabbar da ka gani kawai ka hauta ga ta baka tsaro ka hauta kawai to shi ne aka ce yana zuwa sai ya isko wani doki kuma dokin na wuta ne aka ce lizzami ne na wuta komi na wuta haka duk wanda yana na cikin su imam al-qurtubi su wasu sun kawo wannan cikin tafsirin su to shine ya ce to tun da Allah ya faɗa mai duk abin da ya gani kawai ya hau to shikenan sai ya hau wannan kuma aka ce sai ya zama sai aka yi sama da shi ya to sai zan aka samu tuka kai kuma yadda ka san mala'iku sai ya zama shi ga shi mutum ko shi ga ya mala'ika shi ga cikin mutanen ƙasa kuma ga cikin mutanen sama tun da mala'iku suka tashi shi matan sama da kayakai na shi ma haka yake kuma yana da shi har zai mutuwa saboda an ce wani lokaci sai rashin lafiya ta kama shi mai tsanani da rashin lafiya ta kama shi to sai yana ganin kamar ko zai rasu ne to shi ne sai yake roƙon ubangiji maɗaukin sai yana kuka kai daga sunci sai ubangiji yake ce mashi shin wai menene abin da ka kama kuka raki ne kaka yi na tsoron mutuwa ko ko a'a wuta kaka tsoro ta lahira ka a saka ciki ko ko dai a'a duniya ce a baka son kamar ita kaka faɗa zama cikin ta sai ce shi ba ko ɗaya daga cikin su ya ce abinda nake makuka ya ubangiji shine wato idan din mutu yake cewa za a rika gode maka ya ubangiji bayan na mutu amma ni wala hamdu ni ba zan gode maka ba wai ma'ana mutane za su ci gaba da yin godiya gare ka amma ni ba da ni ba tun da rage yana da su sannan wa yadhkuruka ba'di wala wa yadhkuruka zakiruna ba'di wala azkuruka masu zikirinka za su tayar zikirinka kuma ubangiji ni ba da ni ba shi ke tun da rage na na ƙari yin ce kuma mutane su sayan azumi bayan na wuce ba da ni ba za a yi sayan sallah ba da ni ba ya ce shi ya kuka to shi ne sai Allah ce to shi kenan an yi ma jikiri sai an kai sadda babu wani mai zikiri wanda yake yin zikiri na sanar za ka karanta haka imamul rubutu ya kawo a cikin tafsirin shi to shi yasa sai Allah ya bashi an ce har yanzu yana nan da shi da sayyidina Khadir wanda mun kawo cikin can duk shekarun da da wuce a cikin suratul kafi to duk shekara da tare suka haduwa an ce a baitul miqdasi duk azumin watan ramadana na suka haduwa na suka azumi can baitul miqdasi a can suka yi azumi duk ramadana kuma duk shekara suna haduwa wajen aikin hajji bayan an yi aikin hajji an kare kuma kowanne daga cikin su sai wa dan wani aski bayan kare aikin hajji sannan sai su rabu sannan shi sa anas sai da anas bin malik radiyallahu anhu aka ruwaita cewa kamar da imamul qudbi da shi ma da ya kawo wata rana ce sun fita da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da suka fita sai suka zo wani wuri sai suka ji wani sauti haka yana magana kamar na yana son ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana wannan magana sai Anas bin Malik ya ce diba sai manzon Allah ya ce ma Anas ya ce diba gani wane ne ka magana ba sai zo yana zuwa daidai wani cikin wani kogo na wannan sai ya ga wani mutum ne ya ce ya ganshi da geme fari mana ya yi fari sosai da gashin kai da shi ma ya fari kuma dogo ne sosai da gaske to shi ne sai yana gani sai ce mai kai ne manzon da maza asalma ya aiko sai ce i sai ce ka je ka gaya mai ina gai da shiga kuma ina so mu yi magana da shiga to shi ne sai maza na taso ya zunan suka haɗu ya shiga ciki suna tattauna da shiya shi ko wani zuma yana gefe ya ce sai kawai wani abinci ya sauko daga sama da auna ka ce sauko shi kina sun ka kira shi shi ma an ka ci shi tare shi an gane da shi annabi da yasu da manzo sallama da sai Anas ya ce bayan an kare sannan sai ya koma gefe suka ci gaba da tsara suka yi magana sosai da shi da manzo Allah tsakanin su da shi da sa wannan kai ba sannan manzo Allah fito shi kenan to annabi da suke nan an ce har yanzu yana nan da shi da sai na kada dubba wanda ya mutu dukkan su suna nan a duniya a raye saboda haka ba wanda ya mutu cikin su a kowanne suna nan to shi wannan annabi Iliyasu wanda Allah ya kun zuwa ga wannan garin shi a wannan gunkin nasu shi ne ake ce ma ba'al din za mu can gaba yana cewa a ta dauna ba'alan eh kuna bauta ba'al to sunan gunkin ne to shine wannan annabi Ilyasu to shine Allah yake maganar ya aiko shi zuwa ga sultan da mutanen domin ya kira su zuwa ga watan bautar Allah din wanda an ce yana daga cikin abin da ya sako ta suka ji kushi da shi shi sarkin nasu din an ci sai irin abin da mata ta gaggaya mai kawai shi ne kai a wa mijin hajiya ne eh to shi ne to an ce akwai wani mutum a garin nasu to yana da wata irin babban gona wanda duk garin ba wanda da irin ta to ita ko saboda zalunci sun ta kai a ɓaci wannan gona da gare shi su ko suna da wata ka'ida wai duk wanda ya ɓaci sarki duk wanda ya ɓaci wannan sarkin su abinda aka kuce ne kashewa kai da Allah ya ga kuce kawai sai ta zo ta kira waɗansu mutane masu yin shaida zo ta ƙarya za ta zo wajen sarki da kanta za ta yi magana cewa ya ɓaci sarki su kuma su tosu ce su ne a shehu shi ke da suka zo aka yi wannan suka ta zo aka yi wannan aka zo aka kashe wannan mutum shi ke nan ɗaya wannan gonar ta dawo hannun su kawai to nan ne shi annabi Ilyasun ya zo ya fara kiran su ya kalura musu ya za ku kashe mutumin kirki waliyin Allah kaza kaza to daga nan ne fa da sai wannan abu suka faru Allah ya kushe wanda ya muka dawo gobe insha Allah sai mu sai mu shiga cikin ayoyin in ma akwai dai sauran su abubuwan da mu faɗa ba in Allah ya kai mu gobe da sami da faɗin su to muna fatan Allah ya mana jagora inda muka yi daidai Allah ya karba mana kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai mai kun gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata muna fatan Allah ya ba mu suwa Allah ya karbi ba da muke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da nasuwa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abin da ya tsananta ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya muna fatan Allah ya yi muna baki ɗaya Allah ya karbi dukkan ayyukan mu albarkacin manzon sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin jama'a da suka samu da mahalarci a wannan guri da kuma wanda suke suna kallon mu ta wurare masu nisa da kusa baki ɗaya muna addu'a Allah ya biya mu da bukatun mu da kai baki ɗaya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كما وصلنا زيارة سمعنا بأوتا وعلى الله وكان عشان قريب سيد أيمون الدعاء أنا كأكثر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا